Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A hudubar mu ta yau an yi ta ne akan kaɗan daga cikin falalan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayi wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kade yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah zai sauka masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku mu ne bayan Allah babu wani alheri a nan duniya da alheri a lahira face manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nusashe mu kansa waɗanda Allah madaukakin sarki ya datar da su kawai su ne suke fahimta kowa yana fahimtar alherin da ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya yarje masa ya fahimta amma alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo mana bai musaltuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo mana alheri mai yawa shine ya kawo mana alherin da babu irinsa ba a yi ba kuma ba za a yi ba duniya da kuma lahira Allah madaukakin sarki ya sanya duk wanda yake son rabota a cikin wannan rayuwa yake son nasara a cikin wannan rayuwa to lalle dole ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya dole ne ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ya yi shi ɗan adam musulmi abin alfahari da jin daɗi Allah maɗaukacin sarki yana yin aiki mala'ikunsa suna irin wannan aiki sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya ce ni da kai mu ma min irinsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki yace Allah da mala'ikunsa suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi masa salati sannan ku yi sallama domin amintarwa a gare shi ya ku bayan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya datar shi ne yake ba shi daman yin aiki na gari shi ne yake ba shi daman bin abin da zai zamo kuɓuta san ba ba haushe ba ne kuɓutar sanan duniya da kuma lahira wanda Allah maɗaukakin sarki ya zatar da shi to zai sa shi aiki da zai kuɓuta a wannan rayuwa ta duniya da kuma rayuwar lahira saboda shi aiki na gari ba wai wayan bawa bane yake sa yayi ba wai basirarsa take sa yayi ba ba wai wani fahimtar sa ba wai korewarsa ba a'a dace ne daga wajen Allah wanda duk Allah ya datar da shi ya bashi daman yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati to babu shakka zai haɗu da rabo masu yawa zai haɗu da rabo masu yawa a wannan rayuwa ta duniya sa'annan zai haɗu da rabo masu yawa a ranar lahira sa'annan har ta kai shiga shiga aljanna Allah ka samu a ciki yana daga cikin abin da duk wanda ya matsa ya dage wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati zai samu to zai zamo cikin muminai wanda duk kaga yanayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to la ba shakka ya amsa kiran Allah madaukakin sarki saboda mai Allah shi yayi kira yace ayi masa salati kuma waɗanda ya kira su wannan salati sune mu'minai so da zaran dan adam ya sifanti da wannan sifa to ya albishirin sa ya zama yana da sifar imani sai ya gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan dace da Allah madaukakin sarki ya masa wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati daya Allah zai yi masa salati goma Allah ka yi daɗin tsira da aminci akan manzonmu da alayensa da sahabbansa gabaki daya salatin da zamu wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda daya wato rabauta ne mai girma mu gashi a matsayin mu yan adam masu rauni ginin jikinmu mai rauni tsare-tsarenmu mai nauyi sa'annan tunaninmu mai rauni Allah maɗaukakin sarki idan muka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati saboda rahama daga wajen Allah sai Allah ya mana salati goma jama'a waye ya san girman salatin Allah waye ya san girman salatin Allah guda daya to Allah madaukakin sarki zai yi maka goma to ka kwatanta idan ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati guda goma kai ko kuwa ka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati guda ɗari ko ka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati guda dubu to ka kiyasta ka ga alherin da zaka samu wanda musulmi zai samu daga wajen Allah madaukakin sarki abu na biyu duk mutumin da ya lazamci salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai zamo cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake ambatansa a cikin mala'ikunsa jama'a madaukakiya jama'a mai girma Allah madaukakin sarki zai ambaci mutumin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati kamar yadda Allah madaukakin sarki saboda me saboda salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ambatan Allah ne shi ma zikiri ne ambatan Allah ne to Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari wanda ri ya ambace shi zai ambace shi a cikin wata jama'a wadda ta fi tashi alheri to waye ni waye kai har Allah madaukakin sarki zai ringa ambatan mu a cikin mala'ikunsa ba shakka wannan falala ce babba daraja ce mai girma rabota ne babba Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin masu wannan rabo shi ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato nau'i ne daga cikin nau'in zikiri nau'i ne wanda yake kawo alherai masu yawa idan mutum yayi wa annabi salati kai koda a boye ne kuwa koda a boye ne da da boye da bayyana wajen Allah dan magana ɗaya ce in ba aikin da Allah madaukakin sarki yace mu yi shi a bayyana ba a bayyana ba biyan da mutum yayi Allah madaukakin sarki zai ba shi lada malama suna cewa babu wani aiki da musulmi yake da tabbas in yayi Allah zai karba kaman salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah madaukakin sarki ya sashi yace kuma zai karba kuma yana son ayi kuma in an yi zai karba abu na uku al'amarin bai tsaya nan ba akwai an ruwaito hadisin Abdulrahman dan Samura daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mafarke mafarke da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma kun sani mafarkin annabawa shi gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mai tsawo ya jero abubuwa da ya gani a ciki cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kuma naga wani bawa akan siradi yana ta gocewa akan siradi siradi na ta yankan shi yana ta yankan shi ya goce kamar zai fada jahannama yace kawai sai ga salatin da yake mun mai yawa ya zo sai tsirar da shi sai aljanna dan haka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsirar da dan adam daga shiga wuta Allah ka tsirar da mu haka na an samu hadisi daga ibnu mas'ud yadda Allah su kara tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗanda suka fi kusa da ni suka fi cancanta da ni ranar tashin alkiyama sune waɗanda suka fi yawaita mun salati Allah ka yi daɗin tsira da aminci akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da masu ambatan ka suka ambace ka da lokacin da masu gafala daga ambatan ka suka gafala abu na hudu shine sayyidina ubayy dan ka'ab ya sanya lokaci da yake tashi cikin dare yana yin addu'a yana roƙon Allah to wata rana sai yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah lokacin da na cire a cikin dare ina taki kullum na ibada wani dan lokaci zan cire ma a cikin za kai kuma na dinga yi ma salati a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ka so ne tunda kai ne kake taki sai ce ya rasulullah daga yanzu lokacin da zan tashi na yi ibada zan raba shi gida hudu zan baka rabi a ɗaya bisa hudu zan baka ɗaya a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma to duk yanda ka so dai tunda kai ne mai lokacin amma da ka ƙara da yafi ma alheri sai ya ce to ya rasulullah zan raba lokacin guda biyu na wa rabi na baka rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yanda ka so dai amma da ka ƙara da yafi ma alheri yace to ya rasulullah in na tashi duk zan sanya lokacin gare ka gaba daya wato in na daga hannu zan yi addu'a salati zan yi taima in na zauna salati zan yi taima zan sanya lokaci na duka yi ma salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan ko kai haka duk damuwar ka Allah zai dauke ta duk matsalar ka sa'annan Allah zai yafe ma zunubanka ya ku bayan Allah wane ne bai da damuwa a cikin wannan rayuwa wane ne bai da abin da ya dame shi ga damuwoyi masu yawa ina masu neman aiki ina masu karatu ina marasa lafiya ga sunan daman duniya cike take da bakin ciki da damuwa iri iri wannan ita ce duniya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan damuwa Allah zai yaye ma dukkan su karkace da ko daya ciki sanan Allah zai gafarta maka zunubanka kaga aljanna ta tabbata gare shi to wanda duk ya samu wannan dama ba shakka ya samu dama mai girma wanda kuma aka hana shi bai samu wannan dama ba shakka an hana shi alheri mai yawa Allah kai dadin tsira da aminci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sabansa gabaki daya ya ku bayan Allah wanda da yake san alheri kuma tabbas dukan mu muna san alheri wanda da yake san ya samu kwanciyar hankali wanda da yake san tsira daga azabar Allah wanda da yake san a ringa ambaton shi a cikin jama'a mafi madaukakiya yake san Allah ya gafarta masa zunubansa yake san Allah ya yi masa bakin cikin sa so ya lazanci wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati dare da rana a kowane lokaci Allah madaukakin sarki ya ba mu iko mu zama cikin masu yi masa salati a kowane lokaci ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu ga abin da ya hane ku fara bautar nan duniya da kuma kiyama ku sani imam bin qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin sa mai daraja wanda ake kiran shi wato wato bayani cikakke mai gamsarwa dangane da yawa manzon Allah salati mafificin halitta a cikin wannan littafi ya ambaci fa'idoji da dan adam musulmi zai samu in yana yi wa manzon Allah salati sun fi 40 sun fi guda 40 wanda Allah madaukakin sarri zai tara wa mutum nan duniya da kuma lahira da haka duk wanda yake son ya ji su to sai ne mu littafi Jala'ul Afham fi Fada'il Salati was Salam ala Muhammadin Sayyidil Anam wannan littafi lalle ya kawo abubuwa Allah ya saka wa mai littafin da alheri mu kuma Allah ya ba mu iko ne aiki da shi Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmi Allah ka kantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعظم له يوم القيامة أجرا أيها المؤمنون عباد الله ما من خير إلا ودلنا عليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم والعبرة بتوفيق الله عز وجل للعبد رغم قلة العدد في أعمال الخير إلا أن القلة من القليل من يوفق للدوام على أعمال يحبها الله عز وجل وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فما من مسلم مريد للفلاح والنجاه في شؤون حياته كلها بلا استثناء إلا أن يسلك منهج الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه داعة واقتداء عباد الله كفى بالعبد شرفا أن يستجيب لأمر ربه جل جلاله عندما يسمع قول الحق سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنيئا لمن وفق للإجابة لأن لزوم المعلومة واقترانها بالعمل ليس باختيار العبد ولا بذكائه ولا بفتنته ولا بمهارته وإنما هو بتوفيق من الله جل جلاله فمن لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يجتني هذه الثمار اليانعة أولها أنه يكون ممن استجاب لأمر الله جل جلاله فمن جاءه نداء من الله تعالى وبادر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبادر بها إلا من اتصف بصفة الإيمان وهي بشارة للمسلم وبشارة للمسلمة يحمد الله عبد ربه عليها من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا فصلاة الله على العبد فلاه كبير العبد الضعيف في نفسه والضعيف في دنيته والضعيف في تدبيره الأمور صلاة الله تأتي على هذا العبد رحمة من الله جل جلاله صلاة العبد واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المكافأة رحمة وفضلا وجودا من الله جل جلاله على هذا العبد بعشر صلوات إذ على ذلك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشر مرة أو مئة مرة أو ألف مرة وإذ على ذلك الخير العظيم الذي سيناله المسلم بصلاة ربنا عليه جلت قدرته وتعالى جده وتبارك اسمه ثانيا لزوم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله تجعلك ممن يذكرك الله جل جلاله في ملأ خير من الملأ الذي ذكرت فيه إذا كنت مع قوم وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصليت وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم يذكرك الله في الملأ الأعلى من أنا ومن أنت حتى يذكر اسمنا في الملأ الأعلى ومن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فهو نوع من أنواع الذكر فكل الخيرات لك أيها المسلم إن صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم سرا أو جهرا ثالثا وليس ينتهي الأمر ها هنا فقد روي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا في رؤياه إنه رأى رجلا يهب تارة على السراد ويكب على وجهه تارة يوشك أن يقع في جهنم فجاءته كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأنقذه من ذلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة فاللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون رابعا وقد خصص أبي بن خعب رضي الله عنه وقتا يدعو الله فيه فيقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي ربعها قال صلى الله عليه وسلم إن شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك نصفها قال صلى الله عليه وسلم إن شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها أي وقت هذا الذي أرفع يدي أو أجلس فيه وأدعو الله فيه أجعله كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله فقال الذي لا ينطق عن الهوى إذا تكفى همك ويغفر ذنبك عباد الله من الذي لا يشتكي من الهم والحزن هم الوظيفة وهم الدراسة وهم المشاكل وهم العمل وهم المرج فالدنيا أيامها هموم وأحزان هذه هي الدنيا تكفى هذه الهموم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يغفر ذنبك أي خير هذا وأي جرمان هذا يهرمه العبد فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله من أراد الخير وكلنا نريد الخير ومن أراد الراحة ومن أراد النجاة من العذاب ومن أراد أن يذكر في الملأ الأعلى ومن أراد غفران الذنوب ومن أراد تفريج الكروب فعليه بلزوم كثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله حمد رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام سرمدا على الحبيب مصطفى محمدا وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة واعلموا يا عباد الله آه أنه قد أدى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل جلاء الأفهام في فدائل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام أكثر من أربعين فائدة وفيه كثير من ثمار وفوائد للزوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد المزيد فعليه بهذا الكتاب الجليل اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد حتى ترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك وكرمك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نقتال من تحتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرهما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك ومنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله